cikin manya-manyan shugabanni a matakin kungiya sai yanzu na ga shigowar mai gaya mai aiki ɗazuna gabatar da shi bai ƙaraso ba wato babban daraktan majalisar agaji ta ƙasa injiniya mustapha imam sitti ranka yi daɗe muna ƙara yi maka barka da zuwa karo na biyu bayan nan na hango babban diji na wannan kungiya mai albarka tare suka shigo da mai girma shugaba wato diji na kungiyar jama'ati za ta bi da wai kamacin suna na ƙasa alhaji ahmad lau shi ma ga yana zaune ranka daɗe muna maka barka da zuwa na hango sakataren majalisar malamai na ƙasa na kungiyar jama'ati za ta bi da wai kamacin suna shehin malami sheikh gambo kyari ga yanan yana zaune allahu akbar malam kabiru gombe ya ce ga malami han malami bai da kowace matsala sai guda ɗaya ya ce matsalar shi kawai barbarci na ga kusa da shi wai in ka ga zara za ka ga wata in ji malam bahaushe na gan shi tare da sheikh bababunu mai duguri sheikh muna maka barka da zuwa can ɗazu da na sauka sai na hango sheikh ibn sheikh sheikh huzaima sheikh ismail idris zakariya jos da sauran maluma ga sunan da dama insha Allahu ta'ala za a sake jin su karo na gaba insha Allahu ta'ala bari in yi amfani da wannan dama in kira malami na gaba da zai yi mana wa'azi bari mu je jiha makwabciya da jihar bauchi mu je ainihin wato jihar gombe mu gayyato shehin malami sheikh zakariya ajiya ya zo shi ma ya gabatar mana da tashi nasiha ta mintoci goma sha biyar insha Allah ta'ala tare da shi akwai alarama abdulrashid suleiman jega insha Allah ta'ala alarama ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin iso wa sheikh zakariya ajiya Allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya daidaita harshen malam ya amfanar da mu da abin da za mu ji Allah ya kare shi daga kuskure
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين لعلمه الذين لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة أعاذنا الله وأجارنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمن ينبغي دا سكي هاي تبل shugabannin malamai da shugaba gaba daya babban mai masaukin baki his excellency mai girma gwamna yan uwa almajirai da malamai muna mana gaisuwan musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a musulunci bayan kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji sai rukunan imani guda shida duk wanda ya tsaya ya kiyaye wannan rukunan imani guda shida tare da rukunan musulunci guda biyar shi ake ce ma musulmi kuma shi ne kan aƙida ta musulunci wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da al'umma rukunan musulunci guda biyar sai rukunan imani guda shida na farko a yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi farko imani da Allah ka yi imani cewa akwai Allah ɗin tabaraka wa ta'ala a cikin al'umma musulmi inda musulmi suke da yawa idan ka ce mutum ya yi imani cewa akwai Allah sai ta mamaki saboda wannan abu ne sananne wani tun yana cikin mahaifiyarsa jininsa ma ya yarda da wannan kama ma ya fito duniya amma akwai a nahiyoyi daban-daban da kuma mutane daban-daban su ba su yadda ma akwai allah ba to ƙa'ida na imani a cikin rukunan imani ɗin ka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ka yi imani akwai Allah ɗin ka yi imani da kaɗai ta kasa ka bauta masa shi kaɗai tabaraka wa ta'ala da sauran rukunai wadda muka saba karantawa da tunatarwa a kai na ɓangarori daban-daban wanda ya shafi Ubangiji tabaraka wata'ala tare da kaɗai tashi. Ɓangare na gaba shi ne kai imani da mala'ikun Allah tabaraka wata'ala, halitta ne na Allah tabaraka wata'ala, Allah maɗaukakin sarki ke cewa la ya suna Allah ma'amarahun wa شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
daga cikin sifofinsu لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون su mala'iku ɗin nan ba sa saba wa Allah tabaraka wa ta'ala game da abin da ya umarce su su aiki kawai suke Allah tabaraka wa ta'ala bai halitta su da sha'awa ba game da aka halitta ɗan adam da shi da haka ba su da sha'awa wanda za ta ɗauke su ta kai su zuwa ga saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah bai halitta su da wannan ba abu na gaba wa mala'ikati sai ce wa kutubihi kai imani kuma da littattafan Allah tabaraka wa ta'ala alƙur'ani da attaura da linjila da zabura da sauran littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar dole ne kai imani da su a matsayinka na wanda yake musulmi bayan rukunin imani bayan wannan wa rusulihi sai ce kai imani da manzan Allah manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin zai ke cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك ومنهم من لم نقصص عليه ومنهم من لم نقصص عليك يعني- وكلم الله موسى تكليما saboda yawansu Allah tabaraka wata'ala ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikinsu akwai wanda muka maka kissansu muka karanta maka labarinsu akwai wanda ba mu karanta maka labarinsu ba kuma Allah tabaraka wata'ala ya magana da annabi Musa magana shi yasa ake ce masa Musa kalamullahi saboda haka a matsayinka na musulmi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi na gaba sai ce wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara duk abin da ya same ka ka yadda cewa daga Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma abu baya faruwa sai da yaddan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka gane cewa duk lokacin da aka ce abu kaza zai faru ko ya faru Allah ne ya kaddara idan kuma ya faru Allah ne ya kaddara shi kuma da sansa bai yiwuwa a ce ga wani wanda ya san abin da zai faru gobe so bai cewa zan yi abu kaza kawai gobe Allah ta'ala ke ce wala taqulanna li shay'in inni ولا fa'ilun dhalika gadan." تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
kada ka ce duk abu da zaka aikata kar ka ce to gobe zan yi abu kaza sai ka ce illa an ya sha Allah idan ko ka manta wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka idan ka manta ka faɗi insha Allah din bangare da nake so in ja hankalin al'ummar musulmi da yan uwa almajirai masu wa'azi da malamanmu masu wa'azi shine akwai yan wayansu abubuwa wanda aka ɗauka ƙanana ne amma suna naso suna shiga kan imanin al'umma misali masu ah, weather focused weather focused idan aka zo ana faɗi mu lura idan aka gama labaru a kafofin watsa labaru idan aka zo ana maganin shi mai ba da labarin wani ma gani yake kamar shi ya kirkiro abun saboda yanayin yadda yake faɗin abun inda musulmi ne ya yi wa wannan binciken ai idan ya gama misali idan ya ce gobe za gobe da karfe biyu na rana za a yi ruwa a garin bauchi ba zai faɗa haka kawai kai tsaye ba sai dai ce insha Allahu ko ba haka nan bane to idan ba musulmi bane shi bai faɗa ba kai sai ka ce insha Allahu yo sau nawa suka sha faɗi gobe za a yi ruwa karfe biyu ko daga karfe tara zuwa karfe biyu ka yi da kwallema ka yi ta yawo ba a yi ruwan ba Allah bai ga dama ba saboda iskan da suka hango za ta kaɗo ruwan daga nisan duniya ko daga arewaci ko daga gabashi ko daga yamma ta kaɗo a cikin awanni kaza kafin lokaci kaza ta iso bauchi ko ta iso gombe Allah bai yarda ba domin iskan nasa ne ruwan nasa ne hadirin nasa ne gwamban nasa ne baucin nasa ne sai lokacin da ya ga dama a lokacin da abin zai faru gurgudu yadda zai amfani al'umma da haka kai karka manta ka ce in Allah ya yarda abin da ya sa na kawo wannan masu hasashen yanzu sun yi yawa akwai da dama waɗanda suke lura ma da yanayin yadda abubuwa ke tafiya da yake yanzu hanyoyin sadarwa ya yi yawa masu labaru sun yi yawa da na gidan rediyo wanda ba gidan rediyo ba balle ma a social media yanzu to yana ta shiga kan aƙidun al'umma idan kuka lura bai wuce wata ba a kwanan nan wasu suka shiga su ma suka duba suka ce nan da wata biyu duk da muna kaka na kayan abinci to abinci zai yi tsada lokacin da suke wannan magana ɗin buhun masara bai wuce dubu arba'in ba ko dubu hamsin da wani abu ba suna faɗi al'umma gaba ɗaya da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba a wa'yansu ɓangarorin ƙasar nan dewa suka yadda cewa hakan zai faru kafin ka ce me cikin sati guda kayan abincin ya haura ya yi sama saboda sun faɗi wannan magana maimakon take ka ƙaryata ka ce goben na Allah ne nan da wata biyu ɗin na Allah ne sai in Allah yadda abin zai faru in Allah babu wanda ya isa a yanzu ya ce za mu kai ƙarfe goma na dare a nan ba wanda ya ce za mu kai gobe idan da za a zo a same mu baki ɗaya mu Allah ya ɗauki rayuwar mu dun mu mutu ba wanda zai rubuta wa Allah alheri ya ce saboda mu ko ba haka nan ba sai dai a ta bada labaro cewa mun koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai bar mu haka ba yace mana wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada waɗannan nau'o'i na hasashe da ake faɗi ana ta watsawa a kawafin watsa labaru na gaskiya da na bogi na ƙwararru da kuma wanda ba ƙwararru ba suna tasiri suna naso game da imani na al'umman musulmi game da aƙida na al'umman musulmi wanda sun wuce wasa za su rusa maka imaninka duk wanda bai yi imani da wannan rukunnan imani guda shida ɗin fa fa mu gane cewa ba musulmi ba ne kuma ciki wanda ya fi wahala wanda ya fi wahalarwa shi ne ɓangare na imani da ƙaddara musulmi da ya samu wannan ɓangare na imani da ƙaddara ta sa yake da natsuwa yake da kwanciyar hankali idan ya samu allah in ya rasa allah in ya samu da yawa allah in ya samu kaɗan allah in ya samu mulki allah in ya rasa mulki allah in ya hau mulki allah in ya rasa allah in ya samu ɗaukaka Allah in ya rasa Allah wannan ɓangare ita ta sa musulmi ke da natsuwan da ba ka samunsa da hawan jini saboda tunanin cewa ya rasa wani abu wannan ɓangaren ta sa kake gani cikin al'umman musulmi don mutum ya rasa ba a ware shi gefe a ce ya yi laifi an san Allah ne bai ba shi ba wannan bangare na imani da kaddara shi yake sanya musulmi ya samu natsuwan da ko da wani ya samu abin duniya ya fi shi to bai daga hankalinsa ta wuce gona da iri domin dama an karantar da shi cewa ya gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar mu ba sai da ya karantar da mu wannan Allah tabaraka wa ta'ala kan kawo dalilai daban-daban ɗaya bayan ɗaya da yawa daga cikin ɗan uwa almajirai da kuma malamai a sukan ɗauki wannan kamar ƙaramin abu babban abu ne yana watsa imanin mutane dangane da wannan a garuruwa da dama daga faɗin wannan dalilan sai mutane suka yi ta da kuɗaɗen suna sayan kayan abinci suna ɓoyewa haka ne ko ba haka nan ba ba maza kaɗai ba har ma mata suka yi ta fidda kayakinsu suna ainihin sayarwa suna sayan kayan abinci suna ɓoyewa domin ƴan hasashe sun ce musu abinci zai yi tsada nan da wata biyu ai bai yi tsada sai in Allah ya yarda sannan ba a so a matsayinka na musulmi ka ɗauka kawai za a yi masifa za a yi bala'i kullum abin da annabi ya koya mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala na son kyakkyawan fata inna Allah yuhibbul fahl sabai suka ce wa mal fahl ya rasulullah menene kyakkyawan fata ya manzon Allah menene fahlu sai annabi ya ce kyakkyawan fata ga Allah tabaraka wa ta'ala kullun kai tsammani Allah tabaraka wa ta'ala zai turo maka alheri za ka fita ka tafi shago to zan je mu yi ciniki kuma za mu ci riba zan tafi wurin aiki za mu je mu yi aiki mai kyau kuma za mu samu promotion duk abin da za ka yi ka yi wa allah tabaraka wa ta'ala fatan cewa abin zai zo mai kyau domin manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa allah tabaraka wa ta'ala na cewa ana inda wanne abdi bi ina nan inda bawa na ke zato na kullum idan kana zaton alheri zai same ka to alheri ne zai ta samun ka idan kana zaton sharri zai same ka to Allah sai ya barka da sharrin domin Allah yana nan a inda kake zatonsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah yayi umarni a dauki wani mutum an yi waje-waje da shi za a yi wuta da shi an je daidai kofar wutan yana tsaye gashi da masu jefa shi a cikin wutan sai ce ya Allah baya kuwa rayuwa ta baki ɗaya zato na gare ka ya Allah shi ne alheri sai Allah ce ku tsaye da shi kar ku sa shi a cikin wutan ku dawo da shi ina nan inda bawa na ke zato na kun gaba yana yana kofan wutan saura a jefa shi ne kawai bai yanke kauna ba daga Allah tabaraka wata'ala bai yi fatan sharri ba daga Allah tabaraka wata'ala alheri yayi fata yana faɗi Allah ya ce a tsaye da shi kar a jefa shi a cikin wutan da haka ya al'ummar musulmi kada irin wannan hasashen ya kauda mu daga tushe kada irin wannan hasashen ya kauda mu daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada irin wannan hasashen na bogi da wanda ba na bogi ba wajibi ne kai musulmi ka gane cewa kana da guidance kana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai barka ba haka kawai kara zube da aka halicce ka aka turo ka duniya aka turo manzanni domin su koya maka yadda zaka rayu gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala yadda zaka bautawa Allah a nan duniya kai nasara gobe kiyama ka shiga aljannan Allah tabaraka wa ta'ala bangare na aƙida babu sassauci idan abu ya shafi imani ko ya shafi kaɗai ta Allah tabaraka wata'ala babu sassauci game da wannan saboda haka mu dinga kyakkyawan fata ga Allah mu gane ya al'umma musulmi idan fa kana musulmi sai ka sauko daga koyarwar musulunci ka bi ƙa'ida ta wadda ba ta musulmi ba to ka gane cewa ka ci baya ne ba gaba ka ci ba domin ka bar abin da mahalicci tabaraka wa ta'ala ya tsara maka shine ya halicci kowa da komi sai ka bar nasa ka ɗauki na halitta to ka gane cewa ka yi hasara ne idan ka tafi gaba ga Allah da wannan to za ka zama kashirar duniya wal akhira dalika huwa al khusranul mubin da haka muke kyawun fata ga Allah tabaraka wa ta'ala masu saye saboda an yi wannan hasashen su sai abinci su ɓoye saboda wannan hasashen to insha Allah za su ji kunya ko ba haka nan ba al'umma musulmi insha Allah fatanmu ga Allah shine abinci zai yi sauki nan gaba wahalar da muke sha Allah zai kawo mana sauki domin haka Allah yake so mu yi fatan alheri daga gare shi kuma muna nan kan fatan alheri dangane da imanin mu da rukunnan imani da kuma rukunnan musulunci kuma zai ba mu sauki insha Allah kuma ko kai ko ke duk wanda ya ɓoye abinci kun san hatsarin da mutum yake fara shiga hatsari na farko yakan zama shi kadai wararre a cikin al'umma yakan zama mugu barin baku misali da zarar mutum ya sayi buhunan kayan abinci ya ɓoye duran da ka hau kan mimbari a matsayinka na liman sai ka ce allah tabaraka wa ta'ala allah ka kawo mana sauki allah ka yassare mana a abinci ya yi sauƙi ba iya cewa amin sai ransa ya ɓaci sai ya sunku da kansa ƙasa haka ne ko ba haka nan ba shi mai yake fata fata yake a samu sharri abinci ya yi tsada niyan da yake yi na bala'i akan al'umma ya ci nasara abincin ya yi tsada abin da ya ɓoye ya ci riba to insha Allahu bare ci riba ba sauƙi al'umma za su samu gabar da yamma kudu da arewa daga ƙarshe daga ƙarshe tun daga malam ya zo dama ya ce minti sha biyar ne ya ‘yan uwa almajirai ya malamanmu kirana na ƙarshe ta yi ya zama maudu'i a nan gaba in muka samu lokaci shine idan wani malami yana ta'alim ko yana wa'azi sai ya yi kuskure ya faɗi ba daidai ba dama kuskure ita ne a farko ko ba ka nan ba idan kana so ka gyara masa girman musulunci da girman allah ta baraka wata'ala ya kai ka tashi daga bauchi ka tafi har Legas, ko ka tashi daga katsina ka tafi har akwa ibo ko ka tashi daga maiduguri ka tafi har Legas. ba angul na najeriya ba kenan ka je ka same shi ku zauna a zaurensa ku tattauna wannan kuskuren ya gyara da kansa ya fi ka zo ka ci mutuncinsa a social media lokacin da kake masa kace-kace cewa ya yi kuskure da kai da shi da musuluncin da kake kai akwai wani yana kallo da kai da shi din duka in ya samu daman halaka ku zai halaka ku domin baya tare da ku ya ƴan uwa almajirai mu ji tsoron Allah mu dubi girman musulunci mu dubi girman Allah tabaraka wata'ala mu kiyaye mu dubi tarihin magabata ko an ji ko sun ji wani yayi kuskure sai dai su same shi a gida su masa magana cikin ladabi ya gyara gobe ya zo ya gyara kayansa ba wanda ya san me ya faru amma yanzu social media ta dawo santa na zubar da mutuncin ƴan uwa almajirai da malamai mu ji tsoron Allah mu dan Allah mu daina wannan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر Allah ya sa saƙon ya isa inda duk ya kamata ya isa wato wannan shine daɗin zama a ƙalƙashin malami ya karantar da kai ya baka tarbiyya